الأيام صحب الرسول صحب التجان حب الرسول نور الزمان شرف التجان طب الرباني بحر البحور شمس الأيام ساقي السعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنثر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد دع الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال حال في معين معاني يا من تحير في مهامه أمره يبقي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فعامد إلى المولى العظيم الشأن شيخ المشائك بهر كل حقيقة ورقيقة عايدنها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومناطها قلب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوسكى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببياني هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفان من بهره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضأ منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الهب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه دمانة النيران آه ينقوى مسلمي ما سورارمو مزاد ماتا ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu alhamdulillahi idan ba ku manta ba a jiya muna gaya muku tsananin ƙarfin alaƙar maulana sheikh ahmad tijani khatimus sab'il masani zilqurbi wattadani sabballahu alaina min fuyudati buhuri ilmihi alhaqqani bijahi jaddihi aladnani da alqur'ani a jiya mun gaya muku ƙarfin alaƙarsa da alƙur'ani mai girma har muka gaya muku maganarsa wadda take shahararriya a cikin jawahirul ma'ani wa bulugul amani fi faida saidi ahmad tijani wanda al'allamatu saidi al-hazim al-barrada al-maghribi al-fasi al-sharif al-hasani ya rubuta wace magana kenan muka faɗi jiya ita ce faɗin shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda akan sha'anin alƙur'ani yace amma tabdilul qur'ani على جميع الكلام من الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأذكار فأمر واضح أوضه من الشمس كما هو معلوم في استقراءات الشرع وأصوله شهدت به الآثار الصحيحة جي دوكا من فدي wannan sannan Maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda yace kaga falalan alqur'ani ko kuma kaga fifikon karatun alqur'ani akan dukkan maganganu wanda ya shafi zikirori da kuma maganganu waɗanda suka shafi salati bisa annabin rahama sallallahu alaihi sallama da wani zikiri da salati na daga zikirori to al'amari ne wanda yake bayyananne saboda tsananin bayyana ma ya fara na haske kaga wannan maganan ma ko anan ya isa cewa fifikon alkur'ani akan dukkan maganganun zikirori kowane irin zikiri da kowane irin salati salatin nari ne salatin tunar jina ne salatul fatihi ne kowane irin zikiri kowane irin salati fifikon alkur'ani a kansa al'amari ne bayyananne wanda yake ya fara na bayyana shau tijan ya faɗi wannan ya ce kamar yadda yake sanannen abu ne a cikin tabbatattun abubuwa na karance-karancen shari'a da kuma tushe na shari'a din ayoyi da hadisai sahihai sun zo da shaida akan wannan sannan maulana shi kamar tijani zilqurbi wata dani yana cewa alqur'anu huwa abdalu zikri lakin as-suluka bihi ala sharɗi an yuqaddara tali nafsahu fi nafsihi an yashhada nafsahu fi waqti tilawati anna rabba subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatluhu alayhi wa huwa yasma'u fa in dama lahu hadha al-halu wattasafa bihi ittasala bil fana'i tammi wa huwa babul wusul ila Allah ta'ala wassalam yace kaga alqur'ani shine mafificin zikirori duka ba wani salati ko salatul fati ba ta kusa da alqur'ani ba babu wani zikiri kowane iri da ya kusa da alqur'ani sai dai yin suluki da shi akwai sharadi sharadin shine mai karatun alqur'ani ya kaddara kansa a cikin zuciyarsa ya rika duba yana duban kansa a lokacin da yake karatun alqur'ani din cewa ba shi ba ne yake yi Allah ne subhanahu wata'ala yake karatun shi dai yana saurara kawai idan ya dawwama akan wannan hali ya sifantu da wannan sifa da muka faɗi to ya tabbatar ya sadu zuwa fana'i cikakke fana'i cikakke ko shine kofar saduwa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yace mun bakku lafiya sannan an tambayi shehu tijani Allah ya kara mar yadda wata rana yana magana akan falalar salatul fati lima ugulika sai aka ce masa idza kana salatul fati lima ugulika hakaza kama zakartum fayanbaghi al-ishtigalu biha min kulli zikrin hatta al-qur'an in dai salatul fati lima ugulika yadda kuke fadi din nan haka take to ya kamata a shagaltu da karanta ta kawai a kyala kowane zikiri har qur'anin ma a bashi buɗar bakinsa sai ya ce bal tilawatul qur'ani aula min kulli zikrin karatun alqur'ani ya fi daga karanta kowane irin zikiri li'annaha madlubatun shar'an domin karatun alkurani abin nema ne a shar'anci li'ajlil fadli allazi warada fihi saboda dalilin falalar da ya zo a cikin alkurani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan karatun alkurani bal ko ma ba a faɗi wannan ba ka bar wannan ma likaunihi asasa shari'ati saboda alkurani shine foundation wanda aka kafa ginin shari'a da shi wa bisadal mu'amalatil ilahiyyati kuma alkur'ani shine shimfidar da wanda yake neman yi mu'amala da ubangiji zai shimfida ya zauna don mu'amala da ubangiji wani ma wara da fitarkihi saboda kuma abin da ya zo na ayoyi da hadisai a cikin sha'anin wanda ya bar karatun alkur'ani min alwa'idi shadidi na daga narko wanda yake mai tsanani falihaza shehu tijani ce saboda haka la yahillu liqari'ihi tarku tilawatihi bai halatta ba ga makarancin alkur'ani ya bar karanta shi wa amma fadalus salati allati nahnu bi sadadiha amma kaga fadalan wannan salati wato salatul fati wanda muke magana da ku a yanzu fa innaha min babit takhayiri tana daga cikin babin zabun bawa in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bashi wala shay'a ala man tarakaha babu laifi ko dan kankani ga wanda ya bar salatul fati baya yi amma alkur'ani wanda ya bari yana da laifi sannan kuma maulana shek ahmad tijani zil qurbi watta dani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani bi jahi jaddihi adnani yana fada yana cewa wa amma martabatu zahiri min badinil badin wa hiya tilawatul qur'ani bin nazar lil jam'iyyati al uzma haythu la aina wala rasma wala kaifa illa tagalgulur rabbani was sirru samdani allazi la yuqalu wala yu'rafu ولا تلحقه إبارة ولا تدركه إشارة وصاحب هذه المرتبة للقرآن يستوعب جميع ما ذكر به ربنا على ألسنة الأوالم من الأزل إلى الأبد ولا تعرف لهذه المرتبة كيفية ولا تعرف لها غاية ولا تدرك لها نهاية وهي مرتبته صلى الله عليه وسلم دون غيره فقط fi tilawatul qur'ani wanda ya san wannan da ya faɗi waccan maganar da ake cewa ya ce sannan shehu jani yana cewa kun ga ladan karatun alqur'ani ana ba da shi ne gwargwadon matsayin masu karatu din ya ce domin kuwa a cikin halitta akwai mahajubi martabar mahajubi ba ta kai martabar wanda yake mumini wanda ya samu fatihi na wilaya ko da karama ba waliyin da ya samu fatihi na wilaya karama bai kai wanda ya samu martabar siddiqiya ba walin da ya samu siddiqiya shi kuma bai kai martabar wanda ya samu martabar qurbaniya ba shine alfardul jami'i saboda ka kowace martaba kaga akwai musulmi akwai mumini akwai musini a cikin musulmin ma akwai mai shan giya akwai mai zina akwai mai caca to a ciki kuma akwai wanda baya yin waɗannan ayyukan saboda haka gwargwadon matsayin kowa da tsarkinsa gwargwadon ladan da zai samu a cikin karatunsa saboda haka kuma kowace martaba tana da zahiri tana da baɗini zahirin martabar ladan da za a ba mutum na karatun alkur'ani shine wanda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karanta alkur'ani ba da alola ba to kowane harafi ɗaya lada goma za a bashi wanda yake karanta alkur'ani kuma amma da alola ba a cikin sallah ba to kowane harafi ɗaya lada ashirin da biyar za a bashi wanda yake karanta alkur'ani kuwa da alola kuma a cikin sallah amma a zaune ba a tsaye ba to kowane harafi ɗaya lada hamsin za a bashi wanda yake karanta alkur'ani kuwa da alola kuma a cikin sallah a sallan kuma a tsaye to kowane harafi ɗaya lada ɗari za a bashi to wannan ita ke kira martaba zahiri na karatun alkur'ani amma martaba baɗini ba ta da iyaka ba iya yi mata kiyasi ba iya tike ta a wurin bayani ba ta da gwargwado ba ta da lissafi babu wanda ya isa kai sanin hakikaninta balle ya sifanta ta daga dukkan halittan Allah baki ɗaya har abadan abada domin abin da Shehu Tijani ya ce Allah ya ƙara mar yadda ya ce martabar baɗini ku sani fa innal harfal wahida minhu law jumi'atil azkaru kulluha wal asma'u was sifatu kulluha wal hasanatu wa jami'ul ibadati min awwalid dahri ila akhirih ma balaga zalika kullihi qadru harfin wahidin minhu fa hadhihi hiya al martabatul baɗina ya ce martabar baɗinin alƙur'ani harafi ɗaya da za a tara zikirori la ilaha illallah allahu akbar subhanallah inna lillah alhamdulillah da kuma sauran salatoci su salatul fatin da dukkan salatoci da ka sani da sunaye da sifofi da ayyuka kyawawa da sauransu da sauran ibadu tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya a tara ibadun halitta a ɗauko alif na maganan Allah na alƙur'ani ƙwaya ɗaya to nauyin alif din in an sa a sikeli sai yarin jayi dukkan ibadun halitta baki daya shehu tijani ne fa duka yake wannan magana yace to wannan shine martaba badinin alqur'ani saboda haka Allah ya mana muwafaka to ƴan uwa a jiya duk mun gaya muku cewa shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya riga ya gina zawiya to daga lokacin da ya gina zawiya sai ya zama jama'a daga wurare ƙasashe daban-daban suna zuwa suna ziyartarsa suna karɓan ɗariƙarsa mai albarka فأصبح أين الوقت والقول قوله ولا أحد في الناس يبلغ قدره to daga lokacin ne Shehu Tijani radiyallahu anhu ya zama shine shugaban waliyai baki daya a wannan lokaci babu wani zance sai face yana karkashin zancensa babu wani ɗaya daga cikin waliyai a cikin jama'a cikin mutane wanda zai iya kaiwa martabarsa to daga nan ne ya fara kiran mutane da izini keɓantacce saboda ƴan uwa mu sani kiran bayi zuwa ga Allah yana buƙatar izini ne kuma izini kala biyu ne akwai izini gamamme akwai izini keɓantacce da yawa masu wa'azi sukan tsinci izini ne a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi sai su kama aiki amma waliyai bayan Allah bayan sun ga izini a cikin alkur'ani sun ga izini a cikin hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su hannu da hannu shi yasa sakon su yake kaiwa matuƙa idan sun yi duk mutumin da kaga yana wa'azi amma wa'azinsa zagi da habaici da cin mutunci da labarin gwamnati da labarin 'yan siyasa da zagin masu kuɗi to tsintan izini ya yi a ƙur'ani ko a cikin hadisin manzalla sallallahu yana karatu kawai sai ga balligu anni walau aya shi kenan sai ɗauka ko kuma yana cikin karatu sai ga murrubil ma'rufi wan hau anil munkar ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki ku dinga yin hani daga barin aikata mummunan aiki to amma wanda ya samu izini keɓantacce idan yana isar da sako ko ka toshe kunnenka sai ka ji a cikin zuciyarka duk sanda ka ji malami yana magana magana tana shiga zuciyarka to yana da izini ne keɓantacce amma mai izini wato wanda yake ammi gama gari wanda tsintarsa ya yi to shine wanda in yana wa'azi zaka ga ana ihu ana dariya ana shewa in aka tashi wa'azin kuma da an tambaye shi aka ce ai an yi cashiya me faru an zagi suwa ne wannan tsintan izinin sai amma wanda yake da izini wanda ba shi aka yi izinin to idan yana magana duk wanda yake gabansa zai ɗauka da shi ake ba wani wanda zai tunanin wai da suwa na ake hatta shi kansa mai magana ma akwai wurin da in ya zo shi kansa sai ya ce astaghfirullah ya san da shi ake a lokacin saboda wa'azin yana fitowa ne daga harshensa amma ba shi ke yi ba wanda ya ba shi izinin shi ke magana ya ara harshensa ne ke yi to wanda yake da izini ke bantacce ba zai zo ya zauna yana wa'azi yana zagin gwamnati ko yana zagin yan siyasa ko yana maganar masu kuɗi ina ruwan shi da su shi kawai abinda Allah da Annabi suka faɗa shi yake faɗi kurum to shine Maulana Sheikh Ahmad Tijani sakanallahu min faidi madadi bi azamil awani yake cewa faman nahaba ila al-khaliqi duk wanda ya zabura ya miƙe ya shiga cikin halitta ya du'uhum yana kiransu ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki bil iznil ammi da izini ga magari watakila ilimi yake da shi watakila larabci ya iya watakila ya samu wasu takaddu ne an bashi shaidar cewa yayi karatu to wannan sai ya ziga shi sai ya ga ba wai karatu kawai zai ba zai ma rika kiran mutane zuwa ga Allah da wannan izinin da yake da shi na certificate din da mutane suka bashi Shehu Tijani ce laysa lahu shay'un min al-izn al-khassi alhali bai da komai a cikin izini ke bantacce to lam yuntafa bi kalamihi in zai kwane na wa'azi ba za a amfana ba sai dai ai ihu ai kabara a ce ka ji karatu ai ta ihu amma zuciya ba za ta amsa ba walam yaqa alaihi iqbalun sannan kuma zukatan mutane ba za su tinkare shi ba domin da harshe yake magana su kuma da kunnuwa suke ji amma da ya sami izini ke bantacce in ya tashi yin wa'azi da zuciya zai wa'azin in ko zai wa'azi da zuciya to da zuciyoyi za a karba domin bayan Allah sun ce alkalamu idza kharaja min alqalbi dakhala fil qalbi wa idza kharaja min lisani hadduhu alazanu ita magana in ta fito daga zuciya to zuciya take nema yar uwarta ta shiga ta fada ta zauna amma duk maganar da ta fito daga harshe kunnuwa take nema ta kutsa ta shiga to masu izini gama gari suna magana ne da harshe kuma kunnuwa ne suke ji amma masu izini keɓantacce suna magana ne da zuciya kuma zuciyoyi ne suke nema su karɓa maulana shiga mana tijani zilkurbi wata dani tsakanallah min bahar ulumi bi amlail awani ya ci gaba da cewa idan mutum izininsa gama gari ne tsintaye ba ba shi aka yi ba to idan yana wa'azi din sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce masa ما أردناك بهذا ولا أنت له بأهل إنما أنت فضولي wannan wa'azin da kake yi mu ba munfe ka da shi ba fa mu ba munfe ka da wa'azi ba kuma kai ba ahalin kiran bayi zuwa wurin mu bane kai dai ka tsaya a matsayinka na mai surutu kawai wannan wa'azin ba wa'azi bane sunansa surutu dan da yawa zaka iske masu wa'azi surutu suke sai a ce wa'azi wa'azin da za a yi habaici a zagi wani a ci mutuncin wani to wannan ba wa'azi sunansa ba wannan surutai aka yi dai kawai saboda haka faman waqafa hazal mawqifi duk wanda ya tsaya a irin wannan matsayi na yin wa'azi da habaici da zage-zage da cin mutuncin bayin Allah da zagin gwamnati da zagin yan siyasa da zagin masu kuɗi da zagin bayin Allah waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ibtuliya bi huzuzi nafsihi min riyasa Allah zai jarabce shi da kwaɗayin abun duniya da kuma kwaɗayin neman girma da kuma kwaɗayin tara duniya walaysa min Allah fi shay a ba wurin Allah ba bakin komai yake ba a wurin mutane ne zai ga kamar shi wani abu ne amma wurin Allah ba komai bane shi yasa idan ya tashi yin alfahari ba zai taba yin alfahari da Allah ko wani abu na Allah ba sai dai ta alfahari ya je America ya je London ya je Germany ya je Faransa ya je surutan banza kar kasashen arna zai ta kira yana fada saboda shi a zatansa wannan ma duk matsayi ne to waɗannan abubuwa Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda ya ce waɗannan duk ba a gaban mu suke ba To ‘yan uwa kaɗan daga cikin ɗabi'un Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda da kuma irin halayensa, Shehu Tijjani mai tsarkakan ɗabi'u ne, mai maɗaukakiyar himma, saboda ƙarfin himma bai san me mutane suke ciki ba. Bawa zai zo gaban Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin su gaisa har ya tashi Shehu Tijjani bai san kalar rigar da ya sa ba, balle har ya nemi ma a kawo masa irinta. Zuciya kurum yake kallo. Tun da Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ya taso, bai taɓa nufin wani abu ba sai ya fara shi. Bai taɓa fara wani abu ba sai ya gama shi har yana faɗa da kansa yana cewa min ɗabi'i anni izabta da'atu shay'an la arji'u anhu wa ma shara'atu fi amrin qattu illa atmamtuhu yana daga ɗabi'ata cewa ni idan na fara abu bana juyawa baya ban taɓa fara wani al'amari na Allah ba ko ɗaya ba tare da na cika shi ba idan Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yace ya juyawa abu baya to har abada baya sake saurare shi yana faɗa da kansa yana cewa idan sarafat nafsi an shay'i lam takun ilayhi biwajhin akhirat dahri tuqbilu idan har zuciyata ta juya wa abu baya kowane irin abu ne to har abada ba za ta sake dawa ta kalli wannan abun ba matukar zamani hakika shi janar radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin ya fuskantar da wannan himmar tashi mai karfi ya zuwa ga mujahadar zuciyarsa tun a cikin halin ƙuruciyarsa ya nemi ilimi ya nemi amfani ya ilimintar ya amfanar da bayi sannan ya fuskantar da himmarsa wurin yawan azumi ya fuskantar da himmarsa wurin yawan tsayuwar dare bautan Allah da yawan karatun alkur'ani da tilawa da yawan zikiri da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan ibada sai da ta kai ya kai shekara arba'in a wannan hali kai saboda ƙarfin himma sai da ya hijira kamar yadda muka gaya muku ya bar garinsa a cikin shekaru arba'in na ƙarshen rayuwarsa to shine fa Shehu Tijjani ya fuskantar da himma wurin kiran bayi zuwa ga Allah da yawa yakan yi wa almajiransa wasiya cewa su ɗauke himmarsu daga kwaɗayin abun duniya duniya bata kai girman fifiken sauro ba yana cewa himmatul insani qahiratun li jami'il akwani mata ta'allaqat bi madlubin ittasalat bi madlubiha walau kana wara al arsh himmar mutum tana da karfi tana iya kada komai komin karfin shi in ka sa himma akan abu komin karfin abin sai ka rinjaye shi matukar himma tara ta da wani abin da take so take nema to sai ta sadi zuwa ga wannan abu yau da gobe ko da abin nan yana bayan al'arshi shehu tijani Allah ya kara mar yadda mutum ne mai yawan ambatan Allah a koda yaushe harshensa da zuciyarsa ba sa daina ambatan Allah yana cewa kullu shay'in haddahu Allah lana illa zikruhu subhanahu kowane abu Allah ta'ala ya iyakance mana shi sallah tana da lokaci azumi yana da lokaci zakka tana da lokaci hajji yana da lokaci amma zikirin Allah bai da lokaci Allah tabaraka ta'ala cewa yayi ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira ya kodan daukai imani ku dinga ambatan Allah ambato mai yawa ba ba da lokaci ba yana cewa allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune waɗanda suke ambatan Allah a tsaye su ambaci Allah a zaune su ambaci Allah a kwance to anan ne za a gane cewa lallai zikiri bai da iyaka ba a yi masa iyaka ba za ka yi ambatan Allah a tsaye za ka yi ambatansa a zaune za ka yi ambatan Allah a kwance shi ya sa sai di al-harazim al-barrada al-maghribi al-fasi Allah ya kara mar yadda a cikin jawahirul ma'ani da ya tashi sifanta shehu tijani sai ce wala tufariquhu subhatuhu sharbi bai taɓa rabuwa da hannunsa ba shi yasa dubba tijani na kwarai ya rike carbinsa rike carbi har abada ya fi rike waya waya akwai sharri mai yawa a ciki amma carbi daga istighfari sai salati sai la ilaha illallah dan adam yana da al'adar da dauya ya zauna a wuri bai karya ba ko yayi gulma ko yayi batsa ko yayi tsegumi ko bai yi ba wasu za su kawo ayi yaji amma idan akwai carbi a hannunsa in makareci ne ya dan yi karya in magulmaci ne ya dan yi gulma in mai tsegumi ne ya dan yi tsegumi sai kuma ya dan jajja astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi carbi da ake ganin sa saboda darajar safa har sunaye ne da shi ana kiran carbi saudu shaidani ana kiran carbi hablul usuli ana kiran carbi almuzakkiratu billahi wannan duka sunayen carbi ne carbi bulala ne da ake dukan shaidan da shi carbi igiya ce da take sada bawa zuwa ga Allah carbi yana tunatar da bawa Allah idan mutum yana zaune yana tsaye haka kawai ya zauna a wuri babu carbi a hannunsa zai shafa awoyi bai tuna Allah ba amma idan akwai carbi a hannunsa ko ya manta Allah ya ɗanyi wasu abubuwa da ya ga carbi zai tuna Allah zai ɗan jajja saboda haka ba aibi ba ne idan wani baya rikewa ya ce kakka rike kuma kai ma ka aje to ka yaudar kanka kawai a ci gaba da jan carbi yan uwa a yi ta ambatan Allah a koda yaushe maulana shi kamar tijani Allah ya ƙara mar yadda mutum ne wanda yake mai yawan kula da wankan juma'a duk ranar juma'a yana yin wanka kuma yana ƙarfafa almajiransa wankan juma'a yana sa tufafi farare sababbi masu kyau masu haske sannan yana yawan amfani da turare idan yana tafiya baya kallon dama ko hagu baya waige-waige wurin da yake takawa kawai yake kallo Allah ya ƙara mar yadda idan da za ka haɗu da shi za ka ɗauka a kansa ne Allah ya saukar da wa ibadun rahmanin lazina ya mishuna alal ardi haunan wai za ka ɗaba mul jahilu na ƙalu salama Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda mutum ne mai yawan kunya, mai tsawon kawaici, mai yawan natsuwa, mai ƙarancin magana, mai yawan aiki. Baya son yawan surutu, yana tsananin kiyaye gulma, yana tsananin kiyaye annamimanci, ya shagaltu mai yawan shagaltuwa ne da karatun alkur'ani ya saba da tilawa baya son magulmaci ko firai ke ga magulmaci sai ya ɓata ransa sannan yana yawan iyamun laili mai ƙarfin zahiri ne da baɗini mai manya-manyan ɗabi'u ne mai tausayi mai sassauci masoyin dukkan musulmi baki ɗaya har sai da ta kai ma yana gaya wa almajiransa wanda suka karbi ɗarikarsa ku bar cutar musulmi cutar musulmi yana janyo mutuwa ba imani yana yawan murmushi da'iman fuskarsa cikin murmushi yake shehu tijani Allah ya kara mar yadda baya son yawan haduwa da mutane musamman waɗanda suke yawan girmama shi shehu tijani bai so wanda zai ringa yabansa a gaban shi shehu tijani yana yawan inkari akan da'awan kashafi ko walittaka ko shariftaka baya so ya ga mutum yana da'awan shariftaka ko kuma da'awan walittaka ko kuma makamancin wannan yan uwa musulmi maulana shaka mara tijani zilqurbi watta dani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani yana cewa wa usikum bil muhafazati alal bu'd min izayatin nas ina muku wasiya ku almajiraina ku kiyaye kanku ku zama nesa nesa daga barin zaluntar mutane wa idrarihim da kuma cutarsu wal basi an uyubihim da binciken aibobinsu wa auratihim da kuma tsiraicinsu ku daina neman laifin mutane ku daina neman aibinsu fa innal mushtagila bizalika domin duk wanda ya shagaltu da neman aibun mutane da tsiraicin su la yuflihu la fid dunya wala fil akhirah Shehu Jani ce ba zai taba rabauta ba ko a duniya ballantana a lahira wa usikum bil muhafazati alal bu'di min umurin yace ina muku wasiya ku kiyaye kanku ku rika yin nesa nesa daga aikata waɗansu al'amura inna kulla man waqa fi wahidatin minha amatahu Allahu kafiran min ghairi shakkin waɗannan al'amura don ce ku yi nesa-nesa da su, duk wanda ya fada cikin ɗaya daga cikinsu, to zai mutu kafiri babu kokwanto, sai dai idan ya tuba. Abu na farko, Shaudiya ne ce, kasaratu izaitil musulmina, yawan cutan musulmai. Abu na biyu, Shaudiya ne ce, alkasaratu mina zina bigayar taubatin, yawan zina ba tare da tuba ba. Abu na uku, Shaudiya ne ce, iddi'a'ul wilayati bil kazibi, yawan da'awan walittaka ta hanyar ƙarya mutum ba wali bai ce shi wali na hudu shehu tijani ce al-intisabu lil mashikati min ghairi iznin mutum ya kafa wa kansa kujerar shehunta ko ya shimfida dadduma ya ce shi shehi ne ya rika ba da ɗariƙa ba tare da izini ba kamar abin da yake faruwa a wannan zamanin masu ba da ɗariƙa sun kasu biyu ne akwai masu ba da ɗariƙa domin neman hadiya ba wanda ya ba su izini akwai wanda suke ba da ɗariƙa domin neman jama'a masu neman su tara duniya su ne suke hana yara su yi sallah su hana yara karatu su jefa yara cikin lalata da shikiyanci mafi yawancin waɗannan su jahilai ne duk wanda kaga yana ba da ɗariƙa babu izini kuma yana hana yara karatu yana hana yara ibada in ka bibiye shi zaka iske jahili ne baki sai na biyu su kuma malamai ne amma ba su da izini amma suna jin kunyan a matsayinsu na 'yan ɗariƙa a ce ba sa ba da ɗariƙa sai su ma sai su naɗa kansu sai su rika bada ɗariƙa to amma duk wanda ya karbi ɗariƙa a wurinsu ba zai taɓa yi ba domin su ma ba sa yi ba za ka ga sun yi lazimi ba ba za ka ga sun yi wazifa ba ba zikirin juma'a ba sai dai in an zo wani abu na ɗariƙa sai su zo kuma taron ɗariƙa ba za ka taɓa ganin taro muhimmi na ɗariƙa sun zo ba sai dai taron da za a ja kaya Allah ya kiyaye Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ya ce na biyar ta'ammudul kazibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu na biyar da yake janyo mutum ya mutu arne shi ne ƙirƙirar ƙarya a danganta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya ce duk mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta mun to ya tanadi masaukinsa a wuta. Abu na shida wanda ke janyo mutum ya mutu ba imani Shehu Tijjani ce al'inhi ma ku fil gibati wan namimati bila taubatin mutum ya dinga kutsawa cikin gulma da annamimanci yana ɓata mutane ba da haƙƙinsu ba kuma baya tuba to wannan zai sa mutum ya mutu arni fa hazihi al-umuru maqdu'un li sahibiha an yamuta kafiran walau amila ma amila to jani ce kaga waɗannan al'amura da muka zana maka yanke yana sa ma'abocin aikata shi ya mutu kafiri ko ya aikata abin da ya aikata illa an ya tuba sai da in ya tuba walam yusarra ala zalika hatta mata kuma bai tsaya tsayin daka akan irin aikata su ba har ya koma ga Allah wal iyazu billahi Allah ya mana tsari sannan shau jani yana cewa usikum bi daharatil qalbi min alhikdi alal muslimina fa inna man takhallaqa bihi la yuflihu abadan ina muku wasiya ku tsarkake zuciyarku daga barin kullatan musulmi a zuciyoyinku domin wanda ya ɗabi'antu da wannan ba zai taɓa rabauta ba har abada sannan shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda yana cewa usikum bil bu'di an su'i zanni billahi wa bi ibadillahi ina yi muku wasiya ku raba kanku daga mummunan zato ga Allah ku raba kanku da yin mummunan zato ga bayin Allah sannan maulana shaka amara tijani zulqurbi wata dani sakanallahu min faidi madadi ga azamil awani ya wajabta wa almajiransa yan dariƙa neman ilimi da kuma yin zurfi a cikin ilimi din domin yana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu idan kuka ji an ce na ce ku auna da ma'aunin shari'a idan yayi daidai ku karba ku rike in bai daidai ba ku bar shi to kaga auna maganan wali ko maganan malami babba da ma'aunin shari'a in ba ilimi ba zai yiwu ba domin abin da ya faru an tambaye shi ne aka ce masa ai ku zabu alaika maulana kai ma yadda ake waliye ƙarya za a iya yi maka ƙarya yace kwarai za a iya yi aka ce in an maka ƙarya ya za a yi mu gane yace idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa faturkuhu sannan maulana shek amara tijani Allah ya ƙara mar yadda yana cewa tujannibul bahsa an awratil muslimin ku nisanci binciken aibobin ƴan uwanku musulmi fa inna man tatabba'a zalika fadaha Allahu awratahu wa hataka awrata banihi min ba'dihi duk mutumin da kaga yana bibiyan aibun musulmi shi kullum maganarsa babu mai kyau kullum wani mutumin banza wani shege wani dan iska maulana ya ce to ka bar shi ana nan Allah tabaraka wa ta'ala zai bibiya aibinsa sai ya fallasa shi bayan ya mutu kuma sai Allah ya tona asirin ƴaƴansa Allah ya kiyaye to za mu dakata daga waɗannan wasiyoyi da Shehu Tijani ya mana za mu shiga bayani akan wafatin maulana Allah ya ƙara mar yadda maulana Sheikh Ahmad Tijani sahibul qurbi wat tadani sabballahu alaina min buhuri ulumihil haqqani ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa ya shekara 80 a duniya a cikin addu'o'in da ya in aka bi addu'o'in za ka ga inda yake roƙon Allah Allah ka yadda in shekara tamanin to kuma sai Allah ya yadda yi shekara tamanin ɗin domin da yawa bayan Allah suna cewa to watakila abin da ya sa shau tijani Allah ya ƙara mar yadda ya nemi shekara tamanin saboda hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Anas ibn Malik ya rawaito Imamul Baihaqi ya fidda shi a cikin kitabuz Zuhdi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa musulmi ya kai shekara tamanin dukkan ayyukan da ya kyawawa Allah ya karba dukkan ayyukan da ya yi na kurakurai Allah ya yafe wallahu alam bi muradi shekh ba mamaki ko wannan ne ya sa shi jani Allah ya kara mar yadda ya nemi Allah ya bashi tsawon rai sai ya shekara tamanin to lokacin da shehu tijani ya shekara tamanin Allah ya kara mar yadda sai ya aurar da 'ya'yansa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin lokacin shekarunsa tamanin kenan sai ya aurar da 'ya'yansa guda biyu wato sai di Muhammad kabir da sai di Muhammad habib shi sai di Muhammad kabir sai shauja ne aura masa diyar ƙaninsa dama tun farkon karatu mun gaya muku yana da ƙani sidi Muhammad sidi Muhammad yana da diya ana kiranta Fadimatu ita aka ba sai di Muhammad kabir shi kuma Muhammad Habib akwai agola wadda Shaujani yake rike da ita a gidansa ana kiranta Hassana ita aka aura wa Sayyidi Muhammad Habib lokacin da za a aurar da su almajiran Shaujani suna ta kawo ƴaƴansu saboda suna so su haɗa jini da Shautijani Allah ya ƙara mar yadda shi kuma Shautijani Allah ya ƙara mar yadda bai yadda ba saboda baya so ƴaƴansa su zama sun waye da yawa irin rayuwar birni fas birni ne to Shaujani baya barin su suna sakewa suna shiga cikin mutane can waje haka dukka tarbiyarsu shi ya basu su ma matan tarbiyarsu Shehu Tijani ne ya basu radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce musu a ku yan birni ne ƴaƴan kuma yan birni ne mu kuma ƴan ƙauye ne ƴaƴan mu ma ƴan ƙauye ne saboda haka ku bar mu mu haɗa su da ƴan ƙauye ƴan uwansu to sai suka haƙura to bayan an yi aure sai Maulana Sheikh Ahmad Tijani yayi niyyar zai bar fas zai koma ƙasar Sham saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo akan falalan Sham wato Syria to sai manya-manyan waliyai waɗanda suke fas suka tashi suka dinga tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce hatta waliyan da suke cikin kaburburan su sai da suka dinga kamun kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kada Shehu Tijani ya bar garin fas to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da shi sai ya zauna a garin fas harasaha Allahu min kulli ba'as ya shekara goma sha bakwai yana kiran bayi zuwa ga Allah da izininsa mutane kuma suka dinga nufin Shehu Tijani daga ƙasashe daban-daban daga arewacin ƙasashen Afirka daga Murtaniya Misra Sudan suka dinga tahowa domin su karbi ɗariƙa a hannunsa to daga nan ne fa aka dinga gina zawuyoyi kamun Shehu Tijani ya bar duniya sai da aka samu ɗaruruwan zawuyoyi da dubunnan Tijanawa Allah ya ƙara musu albarka to kamar yadda aka sanyi Maulana Shehu Ahmad Tijani tsakanin Allah min faida madadi bi azamil awani mutum ne mai yawan makiya da mahassada kamar yadda ibn arbi al-hatimi ya sifanta shi a cikin futuwatul makkiya to lokacin da shehu jani shekara bakwai da shigowansa garin fas harasa Allah min kulli bas sai ya zama na mahassadansa da makiyansa suna ta yada jita-jitan ya rasu a shekara ta 1220 wato lokacin shekarunsa 70 kenan shekara goma ya rage ya rasu suka dinga yada jita-jitan cewa wai ya rasu daga gabashin ƙasashen Algeria wato wani gari ana kiransa wadi sufa cewa shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya tawafa to shikenan almajiransa da suke zaune a can sufa sai suka rubuto wasiƙa zuwa ƴan uwansu na fas suna tambaya wai me gaskiyar labarin cewa maulana yayi wafati wasiƙa sai ta shiga hannun saidi mahmudu tunusi ya zo ya ga wa shehu tijani Allah ya kara mar yadda sai shehu tijani ya ce ka ba su amsa ka gaya musu shekara goma ya rage in rasu shekara goma ya rage in rasu shekara tamanin zan yi a rayuwata domin manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mini shekara tamanin zan yi shi kuma shine as-sadiqul masduq la yantiqu anil hawa wannan wasiƙa da aka rubuta din nan wadda zamu karanta ta yanzu tana nan har yau a zawiyar Tijaniya da take garin Takzauta a cikin garin Sufa abinda wasiƙar ta kunsa shi jani ce ka rubuta musu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ila kafati ahbabina wa asfiya ina kafati ashabi sayyidina bisufin ala jumlatikum assalamu tammu al ashmalul mutlaqul ammu min katibi ilaykum al abdul faqir ila allah asir zambihi mahmudin tijani khadiman wa ba'd fa in sa'altum an qudwatina wa khulasatil haqqi min abidihi sayyidina ahmad bin muhammadin tijani سقان الله وإياكم من باره بأزم الأواني فإنه في حال جل وصفه من النعم هو وأولاده وأبيده وسيدي محمد بن المشري وما بثه سفهاء الوقت وأذلة المقت من موت الروح الفرد والصدر الأوهدي فهو كذب وزور وبهتان لا غير فقد أخبره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بوعد صادق لا خلاف فيه أنه رضي الله عنه يمكث في القربانية جميع عمره وهو ثمانون سنة تربه على يديه ناس ويخسر آخرون ويفيد على الوجود مدده كما هو مذكور فتبا للمعاند وحاصله لا تعترضوا على أحد فإن لله ملائكة حفاظا يكتبون ما يصدر قولا وفعلا من كل مخلوق إما خيرا أو شرا فصاحب الخير يصاب وغيره يعاقب حتى يقول المؤترد على هذا السيد ليتني كنت خنزيرا ولم أكن مؤتردا فهمل الناس على ما هم عليه تستريه من سكلكم والسلام وها أنا قادم عليكم أزما والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تو ينقوى مسلمي ما سورارمو bayan maulana shek ahmad tijani zulqurbi wata dani tsakanin Allah min faidi madadi bi azmil awani ya shekara goma sha bakwai a cikin garin fasil idrisiya sai fara jin yanayin ciwon jikinsa yana ƙaruwa jikinsa mai albarka yana nuna masa alamun cewa kamar barinsa duniya ya kusanto to da ya ga haka sai ya aika aka kira masa almajiransa manya-manya keɓantattu a cikinsu akwai alƙudubu tamasini sai dai ali akwai Saidi Mahamudu Tunusi, akwai waɗansu daga cikin mukaddaman da suke zaune a nan Fas, akwai Asaid Dahir bin Abdulsadik Alƙammari, akwai Saidi Ahmad bin Suleimanu Tagazauti da waɗansu afradu daga keɓantattun almajiransa. Lokacin da suka zo gabansa, sai ya kalli Saidi Ali Tamasini, sai ya ce masa, Inni rahilun wa hazal amru la budda ya talaka wa hayyun an hayyin, wa qad halaka Allahu la. ya ce masa ka sani Ali Tamasini lokacin tafiya na yayi wannan lamari da nake dauke da shi babu makawa rayayye zai karba daga rayayye hakika kuma kai ne wanda Allah ya cancantar da kai ka zama kai ne khalifa na sai sai Ali Tamasini ya fashe da kuka Allah ya kara mar yadda yayi kuka yayi kuka ya ce la udiku billahi allazi la ilaha illa huwa la udiku ala hamlil khilafati sai shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce masa aballahu wa rasuluhu illa anta Allah da manzansa sun ki yadda kowa ya gaje ni in ba kai ba shine ibnu wahab al-alawi yake cewa wa gausi asr na tamasini qudbil wara sayyidina ali to sai shehu tijani ya masa wasiya ya ce ka kula da gidana ka kula da iyalaina ka kula da ƴaƴana ya dora masa cewa idan yayi wafati ya kwashe iyalansa baki ɗaya ya mai da su garin ainu madi can ƙauye domin su zauna a can su rayu a can dama ya faɗa auladi la taliqu bihim illa sahara ‘ya'yana rayuwar birni bata dace da su ba sai dai rayuwar ƙauye to shikenan daga nan sai umurci sai di ali tamasini da cewa su fita daga fas da shi da sai di mahmudu tunusi kada su bari yi wa fati suna cikin garin saboda su ne za su samu kaso mai girma a cikin gadansa saboda ka kar su yadda zai rasu suna kusa-kusa da shi su yi nesa tukuna su tafi su shiga wasu wato ƙauyuka a kusa da fas sai bayan ya yi wa fati su dawo in ba haka ba su ma suna iya mutuwa idan suka ɗauki abin da yake ɗauke da shi su tafi tukuna to amma kafin su tafi sai shi jiyani Allah ya ƙara mar yadda ya ce musu wanzuru samaniyata min ashabina ku nemo mun mutum takwas daga cikin almajiranmu to da suka nemo shehu tijjani radiyallahu ta'ala sai ya raba musu wasu wuridai akwai wani ma shi ma yana zaune a wurin dama su goma ne to da aka ware ana gaya mutum bakwai akwai wani yana zaune a wurin cikin almajiran shehu tijjani Allah ya kara mar yadda sai ya ce ana wahidun minas samaniya ni ma maulana ina cikin mutum takwas sai ya ce eh kwarai ko anta wahidun minhum shikenan maulana ya raba musu adadi na salatul fatihi da fatiha da niyyar karatun ismullahi azam to daga nan sai sai di ali tamasini suka wuce da daddare sai shehu tijjani Allah ya kara mar yadda ya kira wani daga cikin hadimansa ya ce masa unzurli khamsata min ashabina je ka duba mun ka samo mun mutum biyar daga cikin sahabbanmu ya bi tuna ma'in laila su zo su kwana da ni a wannan daren domin a yau ina buƙatar ya zama akwai hadimi da zai zama yana tare da ni ba kuma guda ɗaya ba to bayan ya je ya nemo su sai shehu tijjani ya ce a ku koma gida kamun ku zo na yi tunani ai gidan ba maza bane kawai ina da iyali shari'a ba ta yadda a kira wasu su shigo cikin gida kuma ina da iyali ba saboda haka ku koma abunku to daga nan bayan gari ya waye safiyan ranar alhamis sha bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama to bayan shauti jani Allah ya ƙara mar yadda ya yi sallan asubahi ya karanta lazimi ya karanta subu'insa sai ya kishingida da hannunsa na dama sai ya kira hadim ya ce a kawo masa ruwa ya karɓa ya sha da ya karɓa ya sha sai sake komawa kishingide sai ya kira waɗansu daga cikin sahabbansa yana magana da su sai aka ji ya ce ƙumu anni haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al khulafa'il arba ku tashi ku jira ni ku tashi ku bani wuri ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurina na tare da khalifofinsa guda hudu, Allah ya ƙara musu yadda. To daga nan bayan an yi abin da za a yi, shi kenan akwai waɗanda Shehu Tijjani bai kora ba, su suna zaune a wurin. Aka yi duk abin da za a yi a gabansu, to daga shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ‘yan mintuna kaɗan ne, sai ran Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda wanda yake maɗaukaki mai girma ya fita daga cikin kurkukun jikinsa. sai ya koma mahallinsa mafi tsarki yana kwanciya abinda ya sa aka gane rasuwar wani haske aka gani ya fita daga ƙirjinsa ya yi sama wanda ya masa sallah shi ne al'allamatul auhadu wal muftil mahirul amjadu abu abdullahi saidi ibrahimu dukkali Allah ya ƙara mar yadda shi ne mufti wato shugaban majalisar ƙoli na malaman ƙasar Morocco baki ɗaya. shi ne masa sallah. Kafin wafati maulana Sheikh Ahmad Tijani zulkurbi wata dani tsakanin lamin faidi madadi bi azamil awani ya riga ya bar wasiya cewa almajirinsa Saidi Muhammad Ligali Abu Dalib Sharif Hassani shi zai mai sallah. To da aka yi wafatin kuma Muhammad Ligali baya nan. To haka aka yi shi Saidi Ibrahim Dukkali ya masa sallah. Mutanen Fas babu wanda ya kasa a gwiwa sai da ya halarci wannan jana'iza. tun daga almajirai zuwa malamansu, tun daga shehunne zuwa muridansu, tun daga attajirai zuwa mabiyansu, haka sarakuna da waɗanda suke ƙarƙashinsu. Kowa da kowa ya halarci wannan wuri waɗanda ido yake iya gani da waɗanda ido baya iya ganinsu. Makarar da aka ɗauko Shehu Tijjani Allah ya ƙara masa yadda mutane ji suke kamar su haɗe ta, saboda tsananin begen wanda yake cikinta. a lokacin shekarunsa tamanin. To daga nan bayan an saka maulana Sheikh Ahmad Tijani, Zulkurbi wata dani sakanan lamin faidi madadi bi azamil awani a gidansa na haske, an riga an ƙare sai sai dai Ali Tamasi ni Allah ya ƙara mar yadda ya dawo ya samu zuriyar Shehu Tijani ya ce musu to ga irin wasiyar da aka bar mun cewa zan mai da ku gida ainu madi sai suka ce su fa ba su yadda ba ya za a yi wanda ya girma ya rayu a birni ya koma yana rayuwar ƙauye to sai sai dai Ali Tamasini zai matsa sai suka ce a'a ka gafa kai fa almajirin gidanmu ne yace madalla kwarai ko haka yake a zauna lafiya sharifai sai ya fita da kusan mutum ɗari biyu sahabban Shehu Tijani da ya fita ya je wajen garin Fas ya je ya zauna ya kafa tanti a wani wuri da ake kiransa Unukil Jamal sai dai Ali Tamasi ne ya ɗaga hannu duk waɗanda suke bayansa su ma suka ɗaga hannu ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ba a san me yake faɗa ba yana motsa harshe ashe cewa yake yi ya Allah ina roƙonka ina kamun kafa da shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallama Allah ka umurci sarki ka kawo wani dalili da zai sa sarki ya kwace gidan da ya ba Shehu Tijani domin ‘ya'yan Shehu Tijani su yanke ƙauna daga zaman fas su biyo ni mai da su gida ainu madi domin in cika umarnin Shehu Tijani Allah ya ƙara mar yadda ya cika addu'arsa aka shafa to shikenan bayan dan wani kwana biyu haka sai sai Muhammad al-Kabir ya hau kan alfadarin Shehu Tijani Allah ya ƙara mar yadda ya biyo wata hanya daga cikin hanyoyin fas sai ya haɗu da ɗan sarki Maula Ibrahim Sharif Ibrahim ɗan Maula Suleiman sai ya ce wa sai dima mallin kabir kai amma dai alfadarin nan ta burge ni ka bani ni ma in hau mana ina da wani taro da sai in je da ita sai ce ba zan baka ba abin da na gada daga wurin mahaifina ya ce in baka bani ba sai in kwace to sai Muhammad Kabir sai yi fushi ya ce kayan baban nawa zaka kwace sai ce to kai wai da kake ta wannan fushi ma kai har awa bayan gidan da kuke zaune ma gidan babana ne babana ne ya baku sai shi Muhammad Kabir ya ce to me kake nufi sai ce in kun yi fushi ku tashi mana to sai Muhammad Kabir ya ce in Allah ya da ko za mu tashi to kamun su tashin kawai sai shi wannan ɗan sarki sai ya tafi ya je ya samu sarki ya ce masa ai ga 'ya'yan shotjan za su tashi za su koma gida ainu madi saboda haka in sun tashi ya ya kamata a yi da gidan sai ce su suka gaya maka haka ya ce kwarai kuwa ya ce to in sun tashi a nemo wani sharifi babba a ba shi wurin ya zauna makwafinsu to shikenan sai aka zo za a kwashe musu kaya suka yi fushi suka ce a bari su kwashe abinsu suka dinga kwashe kaya suna kawowa zawiya har kayan su ya bata dewa suka zama cikin bacin rai sai suka ce a nemo sai di ali tamasini don Allah ya zo ya taimake su ya kai su inda shehu tijani ce a kai su shikenan sai di ali tamasini ya dawo ya gode wa Allah da Allah ya amshi addu'arsa ya zo ya taya su kwashe kaya yana ku yi haƙuri al'amarin haka yake daga Allah ne kar ku yi fushi da ɗan sarki ba a san ashe shi ne yi addu'an a yi musu hakan ba saboda ya bi umarnin mahaifinsu to daga nan ashe ‘ya'yan shautijani sun yi fushi akan wannan abin da aka yi musu sai suka je suka samo su cikin hadimansu suka je suka haƙo kabarin shautijani radiyallahu ta'ala na warbawa annabi yamin tsakar dare ba wanda ya sani suka ciro shi aka fito da shi a yadda yake bayan wata shida fa an binne shi da wata shida amma suka fito da shi daga kabarinsa likafaninsa garau fuskarsa tana haske kamar wata daren goma sha hudu Allah ya ƙara mar yadda to ana fito da shi shikenan da labari ya kai manyan da suke zaune a Fas a lokacin akwai Saidi Muhammad bin Abin Nasar al-Alawi al-Fasi al-Hasani shine wanda ya shekara goma sha shida bai taɓa fashin sallah a bayan Shehu Tijjani ba akwai Saidi Abu Ya'za ɗaya daga cikin waɗanda manzo Allah ya lamunce musu fatul akbari dan saidi al-harazimi ne akwai saidi alhaji kabiru lahalu Allah ya ƙara mar yadda shine ma yake yin limanci a zawiyar shehu tijani shi ke buɗe wazifa a da'ira in an zauna akwai saidi abdul wahhab bin al-ahmari Allah ya ƙara mar yadda yana daga cikin waɗanda manzo Allah ya lamunce musu fatul akbari su goma kuma shi yana daga cikin waɗanda suka halarci binne saidi al-harazimi a badar domin yana daga cikin mabiya almajiran saidi al-harazimi sannan akwai sayyidi abdurrahman barrada shi kuma tun da shehu tijani ya fati bai ƙara yin bacci ba har ya koma ga Allah shi wannan yana daga cikin mutum goma nan da manzo Allah ya lamunce musu fatul akbari kuma yana daga cikin mutum tara waɗanda suke ana kiran su rijalu tahasin sannan akwai sayyidi abbas bin al-gazi akwai sayyidi alhaji abdul wahhab bin nisir dariri sannan akwai sayyidi muhammad bin ahmad al-jubari akwai sayyidi muhammad bin al-gazi akwai sayyidi ahmad bin muhammad bannani al-fasi akwai saidi abul abbas ahmad kallabannani wanda ya taimaka wurin yada ɗariƙar tijjaniya matuƙar yaɗa ta a magarib shine wanda ya lazimci zama da muhammad lahabib bayan shehu tijjani ya rasu sun koma ainu madi muhammad lahabib ya aiko ya je da ya je sai ya rasa me yasa aka kira shi ashe rasuwa Muhammad al-Habib zai yi sai da ya rasu shi ya wanke shi ya masa sitira sannan bayan an binne shi ya dawo gida sannan akwai sai da Musa bin Ma'azuz ana kiransa Abu Abdullahi ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu lamunin samun fato da aka bari sannan akwai saidi abu abdullahi muhammad bin ahmad sanusi asalinsa ɗariƙar nasiriya yake ya dawo shiga ɗariƙar tijaniya sannan akwai shahidul wazzani shi kuma da yana ɗariƙar wazzaniya ne ya shiga ɗariƙar tijaniya akwai saidi abdul gani tazi shine ladanin zawiya shehu tijani akwai saidi alhaji abdulrahman bin nisin akwai saidi abdul wahabu tazi sannan akwai saidi alhaji ɗayibul kabbab waɗannan duk suna fas sai aka zo ga musu ai an haƙo shehu tijani radiyallahu anhu hankalinsu ya tashi matukar tashi sai suka je suka nemi labari aka ce ai ga abin da ya faru aka je a gaya wa sarki sarki ce ai ba ni ne sai su tashi me yake faruwa aka ce ai rigima suka yi da ɗanka Ibrahim kaza kaza yace don Allah a je a ba su haƙuri a dawo da su a gaya musu ba ni na kore su ba matsala ce tsakanin su da yaro don Allah su dawo idan suka ce ba za su dawo ba don Allah a roƙe su su ba da shehu tijani a dawo mun da shi to da aka je aka yi musu magana sai suka ce su ba za su dawo da shehu tijani ba shehu tijani uban wane ne ba baban su bane shehu tijani baban sarki ne koko baban ku ne ku da kuka zo kuke shikenan to a cikin waɗannan manya akwai wani sharifi babba ana kiransa saidi Musa bin Ma'azuz sai zari takobinsa ya ta samma malamin ƴaƴan shehu tijani dan dama suna tare tare suka je suka haƙo shehu tijani tare za su tafi da shi ana kiransa saidi Muhammadul Hashani shi ke koya wa ƴaƴan shehu tijani karatun Alƙur'ani sai wannan saidi Musa bin Ma'azuz ya shaƙe shi ya ce wallahi idan baka gaya mun inda kuka ɓoye shehu tijani ba sai na raba ka biyu sai ya faɗa to daga faɗa din sai aka je aka duba inda suka kai shehu tijani radiyallahu ta'ala aka ɗauko shi aka dinga sumbantan fuskarsa saboda hasken da take da kuma ƙamshin da yake a cikin akwati aka fito da shi wanda ya fito da shi ana kiransa saidi Muhammad al-Harushi saidi Muhammad al-Harushi babba ne daga cikin sabon shehu shi yasa hannunsa ya ciro ana fito da shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu sai ga saidi Muhammad al-Gali dama shehu Tijani ya ce in na rasu Muhammad al-Gali ne zai mun sallah to kuma kafin shehu Tijani ya rasu Muhammad al-Gali ya tafi Madinatul Munawwara ala sakina Abdul Salatu askar taslimi ana cikin wannan abin sai ga Muhammad al-Gali ya dawo aka ce babbar karama sai kawai aka aje shehu Tijani Muhammad al-Gali yayi sallah aka mai da shehu tijjani radiyallahu ta'ala nun makwancinsa mai albarka to daga nan ne aka sa masu gadi su zama suna kula da raudar shehu tijjani radiyallahu ta'ala nun wardahu annabi tun daga wannan lokaci har zuwa yau ba ka rasa wurin da, masu gadi to shine sai di Muhammad Gali daga baya ya ruya da shehu tijjani ya yake ce masa ya sayyidi sirta anna wa taraktana ya shugaban mu ka tafi ka bar mu sai shehu tijjani ya ce a ban tafi na bar ku ba na cira ta ne min darin turabiya ila darin nuraniya, na bar gidan turbaya na tafi gidan haske, Shaudiyan ya bar ’ya'ya biyu, waɗannan ’ya'yan nashi guda biyu, to su ne suka yaɗa dukkan jikokin sannan da ake gani musamman ma dai Muhammad al-Habib, don shi Muhammad al-Kabir ya yi shahada ne a wurin yaƙi. Bayan wafatin Shaudiyan an yi littattafai da dama akan tarihinsa, saboda haka ‘yan uwa za mu dakata a nan. takaice kenan tarihin maulana shaka ahmad tijani zil qurbi wat tadani sabballahu alaina min buhuri ulumi al haqqani bi jahi jaddihi al adnani to alhamdulillah yan uwa wannan shine takaitaccen tarihin shehu tijani da muka karanta tsawon wata guda amma tarihin shehu tijani ya fi karfin wata guda da za mu shekara muna magana haka za a yi ta yi to amma dai tunda lokaci ya riga ya yi watan kakansa ya kusanto mun yi ban kwana da shi za mu taro kakansa sallallahu alaihi wa sallama a cikin watan rabiul awwal ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubayda na farij karbahu abadan ya man la shabi'a la waqan wala niddu antal giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين